نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasi na littafi na kitab na usul salasa wa adillatuha na al-imam al-sheikh al-allama al-mujaddid sheikh muhammad bin abdul wahab wanda a darasin da ya riga ya gabata mun ga bayani akan rukunin musulunci da dalilan kowane rukuni malam يا كامل أصلين هاري الأصل الأول معرفة الله سنقوم يا كامل الأصل الثاني ها معرفة الدين الإسلامي bayan ya mana tarihi na addinin musulunci ya mana tarihi na kalma ta tauhidi ya ka mana rukunan musulunci ya ce kafin nan ya ce mana addinin musulunci yana da martaba uku martaba ta hari al-islam ya ka mana tarihin islam da rukunan shi da tafsirin shi da sauransu to yanzu mun gama rukunan al-islam mun kare ko to kuma yanzu malam zai shiga mana martaba ta biyu shine al-iman zai mana bayani akan menene imani da shu'ubiyan kina na imani da kuma rukunan imani sannan kuma da dalilai haka sai kuma ya zuwa ga martaba ta uku shine al-ihsan nan ma ya mana bayani makamantan haka bayan shi sai ya gaya mana dalilai na ihsan sai kuma in ya kare a ƙarshen al'asulustani sai ka mana hadisu jibril wanda ya tattare dukkanin koyarwa ta addinin musulunci wanda ke shi ne ababen da za mu gani bikin Allah tabaraka ta'ala wanda shi ne ɗan shimfiɗa haɗin tsakanin darasin da ya riga ya gabata da kuma wannan darasi na yau mala yake cewa kenan sabon karatu za mu shiga insha Allah malaki ce al-martabatu thaniya al-iman wa huwa bid'un wa sab'una shurba fa a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-'adha 'an at-tariq والحياء شعبة من الإيمان ماذا كنا yanzu shiga martaba ta biyu wanda ya ce almartaba ta saniya martaba ta biyu daga cikin martaba ta addinin musulunci kinan addinin musulunci za ka iya cewa yana da matattakara guda uku daga ka faɗi kalma ta la ilaha illallah ka yarda da musulunci ka zama almuslim in imani ya riga ya nuna a zuciyarka ya shiga zuciyarka ka zama almu'min daraja ta biyu daraja ta uku in ka kai makura wajen kiyaye dokokin Allah wajen hararo Allah wajen lura da Allah na ganin ka duk abin da za ka yi to ka kai martaba ta al-ihsa to wannan haka ne darajoji na da ya kusa da Allah samu zamto cikin muhtirin da umarna malaikita al-iman martaba ta biyu ita ce martaba ta al-iman iman wadah kalma ta al'iman kayan mu shiga abin da malam zai gaya mana malam bai mata tarihi da imani kaga a can ya mana tarihi na al'islam ko kalma ta al'iman a yare na larabci ana nin da ita a tafiye amana lahu ay saddaqahu wada kalma ta al'iman a yare na larabci ana nin da ita da at-tasdiq wada malamai suke cewa a cikin alkur'ani kalma ta al'iman ta zo da ma'ana ta yare na larabci ta zo kuma hannu da ma'ana na shari'a za mu ga da ma'ana ma'ana imani a shari'a ko kuma a gurin malamai na aqida to amma kayan haka mun ishara zuwa ga istimalin ne zo na alqur'ani malamai ke cewa duk in ka ga kalma ta al-iman ko abin da ya hudu amana yu'minu in ka ga ta yi ta'addi da lamu to ma'anarta lughawiyya ce ana nan da ita at-tasdiq da haba misali وما أنت بمؤمن لنا هذا أنت يتعدي دلامه ولو كنا صادقين أقصى يوسف وما أنت بمؤمن لنا تونا أنا أنت وما أنت بمصدق لنا أنا أنت التصديق يا رينا لا نفسي دي أنت هو دلام كما فآمن له لوط هذا ita mana ana yin ita ma ta larabci shine at-tasdiq saddaqahu lut واضح amma in ana nihin da imani ana nihin da shi imani na shari'a imani da al'amurka na gaibu da rukunin imani yana ta'addi da ba amanar rasulu bima ba a ce ba amanar rasulu lahun ko bima unzila ilayhi ba to galiban za a ga al-imanu shar'i ya ta'adda bil ba'i والإيمان اللغوي يتعدى باللام أغني مثال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن آمن بالله هذا بعتبة لله واضح لا يتعدى ذلك هاكم الله فإن آمنوا بمثلي آه بعتبة لمثلي ها هذا ذكر ده شيء شيء معنى تو من جميع معنى كلمة الإيمان a yare na larabci shi ne a tasdiq da yawan malamai su kara ce a tasdiqun jazir gaskata wadda babu shakka a jiki al'imanu a yare na larabci a tasdiqun jazir gaskata abu da babu shakka a cikin zama da ke ta imani bayya taba kasancewa dole sai ya kasance da akwai ilimi saboda ɗan bakka da ilimi da abu ya za a yi ka gaskata shi wannan a yare na larabci kuma gurin malamai na aqida malaman shari'a na aqida bangaren aqida suka ce al-iman huwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati shaytan malamai suke cewa imani qawlun bil lisan magana ce za ka yi da baki duk wata magana ta baki ta aqida ce ko ta ibada ce da za ka yi imani ya shiga ciki daga ciki misali ka ce la ilaha illallah kana da kudurce ba da kaga imani ya shiga ko wa i'tiqadun bil jinan da kuma kuduri a zuciya al jinan shine zuciya wa i'tiqadun bil jinan da kuduri a zuciya ka hudu la ilaha illallah ka kudurce ma'anarta a zuciya kaga aqida imani da rukunan musulunci duka da rukunan imani za su kasance ne a zuciya wadda sannan kuma wallo wa amalin bil arkan da aiki da gaban jiki mutum ya ce ya ce la ilaha illallah ya yi imani a zuciya bayya sallah bayya waye babu maganar imani ce kake to yau dole sai an ga gurbin shi a gaban jiki kuma da dama samarin dan zaman fara sun da ce ai manzo Allah ya ce attaqwa hahu tsoron Allah a zuciya yake a zuciya yake amma in ya tabbata a zuciya yana bayyana a aiki waba to da wannan shine kenan imani yana shiga kenan kaga magana ta baki da kuduri na zuciya da kuma aiki na gangar jiki duka imani ya shiga ciki waba sannan kuma lo yazidu bi ta'ati rahman in kana ma Allah biyayya imanin ka da qaro yi wa Allah biyayya yin sallah kiyaye dokokin Allah yin biyayya ga Allah mai sarki da manzon sama yana ƙara imani karatun alƙur'ani na ƙara imani azkar na ƙara imani tawakkali ga Allah na ƙara imani wani zo tsorata ka gurin aikin da akwai wasu wanda masalita ne ka ƙara ƙarfin imani ka dogara da Allah ka ce hasbi Allah wa ni'mal wakil na ƙara imani yan kaga imani na ƙaruwa da biyayya ga Allah mai wato sarki wa yanqusu bi ta'ati shaytan in ka wa shaytan biyayya kuma yana rage imani kenan saban Allah shine biyayya ga shaytan ko to in ka ni saban Allah na rage imani shi sa zamu ga hadisai da dama la yasriqu sariqu hina yasriqu huwa mu'min mai sata bayya sata a lokacin da yake sata yana da cikakken imani la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina bayya zina a lokacin da yake zina yana da cikakken imani sai an rage imani a imani da ya yi kasa an samu low battle hada ها كما هذو ولا ينتهب الناهب نهبة ينظر إليها يرفع الناس إليها إليه نظره وهو مؤمن متمن ذي قواتي dan fashi da makami ya kwace ba zai ba kwace a lokacin yana cikin imani ga sunan dai da dama hadisai suna zuwa akan haka la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi bai ya samu cikakken imani sai ka so ma dan uwanka abin da kake so kenan sada zumunci tsoma mutane a kan duka na ƙara yi wannan a aƙida ta ahlus sunna da ko wanda suka ce akan cewa imani ko jami'i dai in yau kai imani da imani da imani mazala ne kai ne kaga wannan ba yanda za a yi ka amshe su yau mutum ya yi musu ya mutum ta ce da imanin shi da imanin sauran mutane ne ɗaya ne sai ma ku in kaga a aƙida ta ahlus sunna da ijma'i da malaman ahlus sunna shine imani na ƙaruwa da da'a ga Allah maɗauki sarki imani na rabuwa da saba ma Allah maɗauki kaga wannan zai sa ka tsorata ka dage da yin biyayya ga Allah maɗauki sarki zai sa ka tsorata ka bar saba wa Allah maɗauki sarki kuma zai sa ka kullum kana neman Allah ya kare ka ya tabbatar da zuciyarka ya kare ka da wada ashir Allah ke wannan kai shine tarihi da imani da sauran maganganu na malamai kuma malamai sun yi ijma'i kan cewa ibada na shiga ayyuka na gari na kwarai suna shiga cikin imani daga ciki imam bukhari ya nakalto ijma'i ya ce ya haɗu da gungu na malamai da dama sama da shekara arba'in duka sun yi ijma'i akan cewa lallai addini yana shiga cikin shi ne alkawai wani amal faɗa da aiki kenan imani na shiga cikin mafhumi na hada da ake ibn abdullah yake cewa ajma ahlul fiqh wal hadisi ala anna al iman qawlun wa amalun wa la amala illa bi niyya wal iman indahum bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah wa ta'atu kulluha indahum iman ibn abdullah yake cewa malamai na hadisi da na fiqh malaman ahlus sunna duka sun yi ijma'i akan cewa lallai imani fada ce da kuma aiki kuma aiki da wada bayya amsuwa sai da niyya kenan imani wada ce da aiki da niyya kudiri na zuciya kenan kuma sun ittifaqi cewa imani na karuwa da biyayya ga Allah madaukakin sarki yana rabuwa da saban Allah madaukakin sarki kuma hannu sun yi ijmani cewa dukkanin aiki na da'a yana shiga cikin imani Allah ya tabbata kina wannan shine ta'arifi da imani malam bai ba ta'arifi da imani kaza nan gobe ko to malamin zai gaya mana yankina na imani ɓangarraka na imani mana ke cewa wa huwa bid'un wa sab'un shurra imani ya kasu zuwa ga kaso 70 da ɗan kama bid'un kalma ta al-bid'u wada ana yin da ita ma baina salata ila tis'a adadin da yake tsakanin uku zuwa tara dukkanin adadin da ke tsakanin uku zuwa tara ana ce shi al-bid'u ma bayna salata ila at-tis'a kenan bid'un wa sab'una shu'ba ana nihin 70 da danka daga uku zuwa tara sai mafi yawan malamai suka ce 77 hada sai suka rike shi tsakatsaki 77 hada al-bid'u hada haka da aka ce a al-bid'u wani yanki hada makamantar shi da annafar annafar shi kuma daga uku zuwa goma ya kara a kan shi da ɗauke da wadda kinan wahuwa bidurun wa sabarun da shoba imani ya kasu zuwa ga kashi saba'in da yan ka kinan ka iya cewa saba'in da bakwai matsakaicin magana da malamin suka wani shu'ba yanki shu'abin jibali yankina da ke cikin dutse in ka je za su misal dutsen kamfani za a ga wannan dutsen tsakanin wannan dutsen wannan dutsen da akwai hanya wancan ma haka wancan ma haka tana rarrabuwa to wannan shi ake cewa ashuwa haka kuma hallo bishiya in ka kalle ta za ga wanda rashin da wanda rashin da wanda rashin wannan shu'ab ne yankina ne da bishiyar da suke rarrabuwa to kai nan misali ne aka bada imani kamar bishiya ce wadda take rarrabuwa wannan rarrabuwar da take wannan rashin bishiyar nan ya kasu zuwa 70 da yanka to da akwai matsaukaci da akwai makaskanci da akwai tsakakake shi ne malar ce fa'alaha kawai la ila asalin wannan kalmar shi ne hadisi al'imanu bid'un wa saboda shi ba za mu ishara zuwa gare shi wannan magana da malar yi hadisi ne na magana kan zamu zamu ga gan shi ishara fa'alaha kawai la ila ila mafi girma mafi ɗaukaka na wannan yankina na imani kashi-kashin nan na imani mafi ɗaukaka قول لا إله إلا فتر لا إله إلا ما في جرما ما في أوكاكا فتر لا إله إلا كنا أولا ينكي ينكي كشي كشي لدى الإيمان ما في أوكاكا daga cikin yanki shine wadar la ilaha illallah kaga ana an ba da misali daga cikin yanki na yankina na imani da akwai wanda ya shahi alqaul magana ta baki dai wanda kuma a bayan da akwai kudiri ko a ɗan la'ilaha illallah sannan kuma zo wa adnaha imatatul azar an tsare mafi kaskanci da mafi karanci daga cikin wannan yankin kan shine imatatul azar an tsare gusar da abin cutarwa daga kan hanya imata shine idala amata ai azala imatatul azar izalatul azar gusar da abu mai cutarwa al'ada shi ne alƙazara da kuma al'matarra al'ada shi ne abu na najasa ko kuma abu mai cutarwa kinan ma'ana biyu ke bai ɗauka nan ba al'ada alƙazara abu na najasa shara ruwa mara kyau bayan da rutsari da sauransu akan hanya ka gusar sannan kuma almazarra almudir abu wanda yake mai cutarwa kamar kaya kamar dutse kamar rami kamar wasu itace kamar wasu kusosi da makamantan haka gani akan hanya ka gusar da kawo ne ji ciwo yan kaga duka ya tsoka kinan mafi kasanci mafi karanci daga cikin wannan yankina na imani shi ne imatatul aza an yi tsari adina shayi ai aqam a'la zidne na kishiya ne na a'la a'la shay da kuma adina shay a'la abin da ya fi tsawo ya fi tsaukaka ya fi girma adina kuma abin da ya fi zama al'aqal wadda shi ne imatatul aza an yi tsari gusar da abu mai cutarwa daga kan hanya nan bai sa aka ce at-tariq shine duk wata hanya ta shiga inda mutane suna bi wanda al'umma suna bi kai har dabbobi ma wanda wal haya kaga nan imatatul adha ne tariq shu'ab misali ne daga cikin shu'ab al'amaliyya bangare yanki na imani wanda suka shahi bangaren aiki na gangan jiki kaga gusar da nisa da gangan jiki za ta yi ko da hannunka ko makamantar jini wal haya'u shu'batun min iman jin kunya shi ma wani yanki ne daga cikin yanki na imani amma ba a haɗu ba matsayin shi a'la ne ko adna ne ko awsat ne shi dai an ce ne wani yanki ne daga cikin imani al haya'u jin kunya shu'batun min iman wani yanki ne daga cikin imani nan kaga misali ne daga cikin ash-shu'abil qalbiyya yanki daga cikin yankina na imani wanda shi katahi aikin zuciya shi yasa mai suke cewa shu'abul iman tanqasimu ila thalathati aqsam shu'abul iman tanqasimu ila thalathati aqsam shu'abul iman tanqasimu ila thalathati aqsam yankina na imani sun kasu gida uku da akwai ash-shu'abul qawliyya yankina na imani wanda shi katahi bangaren magana ta faɗa a baki da kuma a shu'abin amaliya yankina na imani wanda suka shafi aiki na gangar jiki da kuma a shu'abin kalbiya yankina na imani wanda suka shafi magana ta wannan aiki na zuciya kaga misalin alkauliya أعلاها قول لا إله إلا هو مثال عملية إماتة الأذان الطريق مثالنا القلبية الحياء شعبة والحياء شعبة اليمين جيد na ganin shi ne malamai suka ce nan misali ne wanzan Allah ya bada akan cewa imani yana da yankina yana da reshina wanda reshina daga reshi da akwai wanda suka shahi bangaren aiki na magana ta baki wanda Allah yake so shi ne kamar matsan la'ilariya da akwai abin da ya shahi aiki na gangar jiki shi ne kamar kusan da abu mai cutarwa daga hanya suna da yawa kuma ba su kaɗi bane ba sannan kuma da ko wanda suka shahi ɓangaren aiki na zuciya kamar kunya da tawakkali da sauransu sai manzala ya bada misali shi yasa maganar manzala ta sama wani lokaci ba yayi ba a zo kawai wani mai kira ku shi yasa za ka ya ma hadisai mutum ya ya lokacin bukata ta zo ka ga mutum yana da dabarbacewa wajen bayani ba shi ne amfanin irin wannan karatun wanda yake dalla-dalla lokacin da za ka zauna ana bukata wani lokaci ya kaga mutum yana da bulbul cewa ya zai yi bayani to nan misali ne aka bada da wata bishiya mai reshina wanda reshen ta kamar ya kai saba'in da yanka kuma reshinan sun kasu gida uku da akwai bangaren magana ta baki ga misali ta yake da bada kawai la ilaha illallah da akwai yankina na aiki na gangan jiki kamar imaratul azamin tarifa misali ne aka bada sannan kuma mai da akwai yankina na aiki na zuciya shine kamar alhaya sannan kuma lo da akwai su malamai sun yi rubutu akan haka wannan da ya shahi kenan wannan kalmar al-iman wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba فعلى قول لا إله إلا بدناها إمامة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان حديث من وندا تبتت الرويتوشي الإمام البخاري رويتوشي الإمام مسلم رويتوشي حديث من وندا ما زال سبك توا الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة شق تراوي أمام المسجد توا بضع وسبعون شعبة وان ما يتبتر فأفضلها أو ترواية أو ترواية كما فأعلاها كما وان مقدم قول لا إله إلا وأدناها إماتة العدل عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان حديث من الإمام مسلم لا يوتوشي الإمام البخاري لا يوتوشي كنا حديث نوان يكي متفق عليه دقا أبي هريرة تو تو wannan wasu malamai sai suka kalli wannan hadisi sai suka yi rubutu a kan wannan hadisi haɗar suka kalli wannan hadisin sai suka yi rubutu a wannan hadisin za mu ji ana cewa shu'abin iman littahi ana sanyawa ana watsa sunan wani littahi mai suna shu'abin iman kenan da suka kalli wannan hadisin sai suka yi rubutu shu'abin iman babi na shu'uba kaza babi na shu'uba kaza babi na shu'uba su kawo hadisan da suka zo akan la ilaha illa akan kaza akan kaza akan kaza har su kai zuwa ga wannan sab'un wa sab'un da shu'uba wannan yanki 77 wanda wanda ya fara rubutu akan haka shine al-allama al-halimi ɗaya daga cikin manyan malamai na hadisi shine abu abdullah hussein bin hasan al-halimi al-juzani al-shafi'i wanda ya rasu a shekara ta 403 malamin imam al-baihaqi wadda ya rubuta littafin mai suna al-minhajuddin fi shu'abil iman manufar addini ko kuma tsari na addini wajen bayani na shu'abil iman yankina na imani wanda maza Allah ya bayyana a wannan hadisi dai shine rubutu na fara ɗalibin shi da ya zo bayan shi shi ne imamun bai haka da ya zo bayan shi sai ya ɗauki littafin nashi ya ƙara bayani ya ƙara wasa'awa ya ƙara rattabawa sai nan talibin ya shahara sama da na malama in ba wani mamaki ba ne ba kada ka yi gishi kada ka yi zuciya ka iya koya mutum karatu ya zo ya samu karɓuwa kai ba ba abin mamaki ba ne kakkada kada ka yi shi kuma da shi ma ɗaliban dole ne ya kiyaye fadl ya ahli ya girma maganar shi ya gara shi tashi wannan fadala ce ta Allah yuti yuti Allah ne ya sha Allah ke ba wanda ya so ya kaga wannan ya darasta wannan kuma Allah ya sa mutum abu fadala kina wannan shi ne shi littafi na Imam Bayhaqi Shu'abul Iman ya shahara da shi bil Bayhaqi hada shi kuma na Al-Halimi wanda shi ya fara rubutu shine Minhajuddin fi Shu'abul Iman hada ya wannan shine bayani to yanda suka yi suka raba bangaren shu'abul iman wanda suka shahi bangaren alqawliyat wanda suka shahi bangaren magana suka wadi 22 shuba 22 ko sai suka zo bangaren amaliyat ash-shu'abul amaliyat wanda suka shahi bangaren aiki da gangan jiki suka wadi shuba 22 mun samu 50 ko to bangaren shu'ab na qalbiyat sai suka wadi 27 in ka hada saba'in da bakwai wasu suna karawa wancan su kara wancan su rage wancan su kara wancan su rage kenan dai wannan shi ne daga baya kuma aka samu dai rubututtuka a kan abin da ya shafi gaba kinan kaga wannan hadisin ya hujjo wani bangare na ilimi na rubutu a ilimin hadisi wanda aka sanya mai suna fannin shu'a sha'adul iman wala Allah ce maka Allah ta alkhairi wannan ke shi ne kan bayani akan haka to yanzu malam bayan ya gama bani bayani akan imani wanda bai mata arifin shi sai muka yi tarifin shi a lugha da kuma a istilahi sai sai kuma ya kama da shu'ab yankina da imani jai ha yanzu kuma zai mana bayani akan rukunin imani kafin haka wani zai iya cewa me bambancin da ke da kwai tsakanin al-islamu da al-iman malamai suke cewa kalma ta al-iman da al-islam in aka haɗi ɗaya ba a haɗi ba ɗaya ma'ana su ɗaya shi ne aiki na zahiri da na baɗin ya musulunci dai amma in aka haɗe su a guri ɗaya shi al'islamu zai ɗauki aiki na zahiri in ka lura rukunan islam za ga sun shahi aiki a zahiri na gangan jiki da ya magana a aiki shi kuma al'iman zai shahi aiki na baɗini na zuciya za a ga rukunin imani sun shahi imani da Allah imani da mala'iku duka a zuciya yake irfin hakuri wadda Allah ya tabbata malai ke cewa wa arkanuhu sittatu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi malai ce rukunin imani wa arkanuhu sittatu rukunin shi guda shidda kenan al-iman yana da rukuni guda shidda kaga al-islam guda biyar ko rukuni na fari an tu'mina billahi kai imani da Allah al-iman billah yatadammanu at-tauhid bi anwa'i imani da Allah rukuni na fari na al'imanu billah ya ɗauki dukkanin nau'i na tauhid nau'i ka na tauhid an tu'mina billahi an tu'mina bi rububiyyati kai imani da cewa Allah shi halicci komai shi yake arzika komai shi yake juya lamari na komai shi yake arzika komai shi yake juya lamari na komai na duniya an tu'mina bi uluhiyyati wa ubudiyyati kai imani da cewa Allah shi kadi cancanta abota bai halitta ba abota kowa kaga tauhidin da yake suna ubudiyya uluhiyya sannan kuma da an tu'mina bi asma'i wa sifati kai imani da Allah ma'auki sarki na da sunaye kyawawa yana da sifofi madaukaka da wani dina da asma wa sifati wata malamai suna ƙara nau'i na wani tauhidi ko kuma na imani shine an tu'mina bi wujudillah kahin su hada rububiyya sai su hara da an tu'mina bi wujudillah kai imani da akwai Allah wannan game da waɗanda suke mulhidi da akwai mulhidi maɓannata wanda suke cewa babu Allah wanda da akwai su dama wanda za a ga musulmi ne ma don kawai an ba shi yana koyar da matar ɗan falsafa ya yi imani da falsafa ya kwamfaɗe ta ya rireta ka je na neman da gurɓatawa yara a fi da su dinga cewa babu Allah ya dinga kawo musu maganganun da za su rikita musu har da akwai magana to shi yasa malamai suke cewa dole ne in muna magana da mulhidai waɗanda suke kin yin imani da samuwar Allah dole ne mu ƙara wani ya kaga ya abu ya abu gudu الإيمان بوجود الله الإيمان بربوبية الله الإيمان بألوهية الله الإيمان بأسماء الله وصفاته in kuma mutum musulmi ne sai a hudu wani nan guda amma idan ka ga rukuni na mari a nan gurin ne za ka gane bambancin da ke da kwai tsakanin al'aqida da at-tauhid al'aqida ta tattara dukkanin rukunin imani shi kuma a tauhid a rukuni na harin imani yake tsaya haka kenan al'aqidatu ammu min at-tauhid aqida ta hiwa'i akan tauhidi shi kuma a tauhidi a khassu min al-aqida tauhidi yayi zama wannan mai kunci akan tauhidi akan tauhidi yayi zama mai kunci akan aqida shi tauhidi dukkanin abin da ake bincikawa ake bincike a kan shi ya tsaya a rukuni na fari daga cikin rukunin imani shi ne an tu'mina billahi ita kuma aqida dukkanin rukunai na imani ta tattare su hatta fara da wasu mabahis ne ma ba wanda ke shi ne bambanci da ke kai tsakanin su kenan rukuni na fara an tu'mina billahi mun riga mun ga abin da yake kunsa sai rukuni na biyu wa mala'ikati kai imani da mala'ikun Allah kai imani da akwai bayan da Allah madauki sarki ya halitta mala'iku masu ƙarfi wanda Allah ya tana musu bal ibadun mukramun kuma ya ce musu la ya asuna Allah ma amara mu fa Allah ma'i baro bayu ne masu karanci masu daraja a gurin Allah ba sa sabawa Allah madauki sarki suna da yawa wanda bai da iyaka sannan kuma ga suna da ƙarshi Allah ya halicce su ya wakilta musu ayyuka wanda suke na fazawa da akwai wanda yake lura da wahayi da akwai wanda yake lura da ruwa da akwai wanda yake lura da mutuwa da akwai wanda yake lura da kaza suka kai imani da haka kai imani da akwai su ba aljannu bane ba ba mutane bane ba halittu ne masu zaman kansu kuma ba ka saba wa Allah kuma kai imani da cewa ba mata bane ba ba maza bane ba a jinsin su babu maza babu mata Allah wani ke shi ne al'imanu bin mala'ika ka yi imani da akwai kuma ka so su dalilin bayi ne na gari na kwarai wanda suke wa Allah da yau wala wani ke shi ne abinda ake nufi game da imani da mala'ika da kuma wanda suke inkari babu mala'ika da kuma wanda suke inkari da kuma wanda suke ta ƴaƴa mata ne kawo mu shi da kai a zai ka gani da kuma wanda suke ta kai da su da aljanu duk ɗaya ne da makamata hankin kai mumuni musulmi ana so ya sha bambam shi yasa ka tsaya cikin rukuni mala'ika mala'ika jam'i ne na malak qara malaku da wanda jiya mun bayani akan ka da fataha a kuma zamu malik kuma wannan sarki da dama za a ga mutane suna takudawa gurin mala'ika ne suke ja'al malak ja'al malik a'a gurin sarki kuma ya kace da al-malaku kina ya daga kiyayewa shi na mala'ika fataha gare shi akan Allah na kuma sarki shi kuma kasara gare shi akan lamu mala'ika jam'i jam'i shi ne al-malaku ko asalin malaku ba shi bane ba shine ma'alak asalin shi ma'alak ma'alak to tambayar da wani shi kuma a larabci suna da hanyar da in suna da wasu kalma ba ta da kuma bi sai su daidaita a yanzu sai aka yi tafiye da hamza aka hudda ta sai ya dawo malaku ta yaya za ka gane hamzan nan da akwai ta in ka zo jam'i malakun sai ka ce mala'ika sai ta bayyana hala malakun kina wanda shine asalin ma'lak an ciro shi ne ma'lak malakun ma'lak asalin shi ko an ciro shi ne da alaka arsala alaka arsala ya alaku yursilu ha shi irsal din shine al-aluka al-aluka tura abu shi ba da ya ta shabakatul aluka baba kina wannan shine asalan kalma ta mala'ika dan da imani rukuni na wa nabiyu imani da mala'ika rukuni na uku wa kutubi da imani da littafan da Allah maɗaukin sarki ya sabko ka yi imani da cewa Allah maɗaukin sarki ya sabko littafai wannan littafan manawansu jara bayi da tsamar da su daga bata zuwa ga shirya kuma wanda mai tawafan suna da yawa babu wanda ya san adadinsu Allah maɗaukin sarki ya bayyana wasu nau'i guda biyar in ka haɗa haɗa alƙur'ani guda shidda ke wanda aka bayyana mana a taura ta annabi musa ko da kuma injila ta annabi isa da kuma azzabur ta annabi dawud da kuma suhufi ibrahim musa wasu takardu da aka ba wa annabi ibrahim da kuma wasu takardu aka wa annabi musa wajen da na annabi musa wasu sun ce nafsinta a taura ce wasu sun ce a ba a taura ba ce kina da yin da kina a bar shi haka tafsirin guda biyar ko a taura injila zabu sai kuma suhufi ibrahim da suhufi musa guda biyar in ka kara alqur'ani shidda wannan kai imani da su da sunayen da wanda aka rubawa ko sannan kuma sauran da ba a gaya mana ba mu yi imani cewa duk wani manzo an safko mashi littafi mu yi imani da su kuma maganar Allah ba kuma mu yi imani da cewa dukkan littattafan da suke kafin zuwa alkur'ani alkur'ani muhaiminan alaihi ya shahi hukunce su bayanai ta baka ya aiki da duk wani littafi sai da alkur'ani kuma allo bayanai ta baka karanta su don ka gane wata shirya ko don ka ji daɗi ko don ka more ko don ka kashe lokaci ba ni taɓa karanta su sai in kai da ƙwaƙurin malami ne yani ka tumba a aƙida bakka shaka ko'ina a'a don kuka je ka karanta wani guri a samun matsala ha shi ya sa kan mutum ya ce a ai na yi karatu na iya faranci na iya larabci na iya kaza a barni in karanta ina da ƙwaƙwalwa ina da hankali in bakka da aƙida baka san mutunci ba nan da nan ana iya fushe nafsu she ma da suka ce nafsu she da aka halitta ma auren kirista ba an halitta ma auren kirista ba kana jahili baka da aqida baka san aqida ba baka san ba hukunci hukuncin aqida kawai ka je ka aure ta ita kuma fastas ya riga ya tsora ta a hanya nan da ya je je ka shi yasa ba na cewa duk mutumin da yake so ya aure kirista ce ko ya yahudi ya ce dole ne malamin cikakken malami ya fitin malami ya ga za a ƙi da shi ya ba shi dama in ba ka bayanai ka bai zuwa don ka aji ana kara shi kuma da dama wallah haka ne za a ga da dama ta yi a cikin da dama kawai ta yi a cikin haka ji a ca ai wannan addini ma kawai bincike ne ake su kirista bincike da suke su ma musulmi bincike da suke kowa dai allah yake bauta mu je dai a haka amma wata hanzu ya ce ba irin je san ba irin je san da in wa'ina suke kan gaskiya ina tare su wanda suke kaga da kuma babu ne to da dama wallahi wani ma subhanallah wani sirmayin ba aure ba soyayya ta mai da cikin wani abinci wannan da ake rabawa a kirsimeti ya sa ya koma kirsimeti don tsawon kalma subhanallah kuna tsaya wani kiɗe-kiɗe da rairaye da ake yi yana ganin mata suna waye ana waye ya sa ya koma kirista da Allah ce shi yasa wallahi dole ne a yi karatu a dina Allah ce maka kinan wa kutubi imani da littaf sannan kuma ba halitta ba in ka ji ba halitta ba in ka ji ba yahude ko ba nasara kirista ko ba yahude yana karanta wani abu daga cikin littafin shi ha ka ce ƙarya ne ko ka ce gaskiya ne manzala sai ya ce idan ahli kitabi suka ba ku labari la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum kada ku gaskata su kada ku karyata su ku dai ku ce mun yi imani da Allah da mala'ikun shi mun yi imani da dukkan abin da aka sakowa aka sakowa annabawa kuma mun yi imani da alqur'ani da alqur'ani kuma za mu yi kada ku gaskata kada ku karyata Allah ke baka shi yasa ba ne tawakkal da jin wa'azin kirista dan suka je wata ranka gaskata ya zamto yana daga cikin abin da suka rubuta da hannunsu kaga da kuma ko ka karyata ya zamto yana daga cikin abin da maganar Allah ta kallata sakan ka musiba kenan ka bari da alƙalamin ka yi wanda shi ya san maka Allah to maka wa a gurguje kenan wa rusulihi kuma halu da rukuni na da yake so na hudu ko wa rusulihi da kuma imani da manzanni alam aukin sarki ya turo manzanni da annabawa ka yi imani da su da wanda aka baka suna labarin sunansu aka waɗa maka sunansu ka yi imani da su wanda ba a waɗa maka sunansu ka yi imani da su a jimalce kuma ka yi imani da cewa ma'asumai ne kuma ka yi imani da su a zaɓaɓɓun mutane ne a cikin al'ummarsu kuma ka yi imani da cewa dukkanin wannan annabawan kowanne an turo shi zuwa ga wasu al'umma ko zuwa ga wani zamani mai zaman kansu amma babu wanda aka turo zuwa ga dukkanin al'umma daga lokacin da ya zo har zuwa ƙarshen tashin kiyama sai a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kai imani da cewa mafi fadara daga cikin shi a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam shugabansu jagoransu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kai imani da cewa dukkanin wasu annabawa inda suna raye babu wanda za su bi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai iman da cewa babu wanda ya halitta a yi wa biyayya bayan zama manzon sama sai manzon Allah sallallahu alaihi kuma kada ka yarda ka zagi wani annabi ko ka wani magana mummuna kada ka yarda ka dinga jin haushin wani annabi dole ne ka girmama shi dole ne ka daraja shi dole ne ka ba shi haƙƙin shi da girmama kuma ya halitta a sanya sunayen annabawa ba da hawan zai iya cewa to annabi lutuwa ya nufa a sako ga haifin ganin cewa mutane sun riga sun bata su aiki na mutane shi sai aka san yama san aka ɗauki sunan annabi aka san yama a wannan aiki shi yasa kuskure ne aiki mutum ya buga ce musu luwaɗi ko lutu ko makamanta haka manzo Allah ya yi sanya wasu suna amal qaumulo aiki na mutanen annabi ne in ba haka ba ka ce mishi neman jinsu kina a kiyaye sannan kuma zo bangaren sa sunan annabi ne ganin cewa mutane sun bata ma'ana ba dai kaka kakasa dan kai zan to abin izini ne a gurin mutane su amma dole ka yi imani cewa sunan annabin Allah annabi ne Allah ya kiyaye da sauran bayanin da ya zo kuma a cikin da akwai ulul azmi ne rusul annabi nuh annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abul bashar shine farkon annabi da aka turo da sauran dai bayani suna da yawa babara na rukunya al-iman bi ar-rusul wadah sai kuma wal yawm al-akhir imani da ranar tashar qiyama rukunina biyar kenan bai imani da cewa da akwai tashin da kiyama ka yi iman da cewa da akwai mutuwa malamai ke cewa iman da tashin kiyama shi ne yana farawa tun daga mutuwa ka yi iman da cewa da akwai mutuwa bayan an mutu da akwai sakamako da akwai tambayar da za a yi wa mutum a kabari da akwai azaba kabari ko ni'ima ta kabari da akwai tsayuwa gaban Allah na tashin kiyama da akwai tsallake sirati da akwai hau tabki na manzalar sama da akwai tsayuwa gaban Allah da rana da sauransu da akwai shafa'a ta manzalar sama da akwai aljanna da akwai wuta da akwai tsallar isra'i da akwai shi yasa malamai suke faɗin wannan mabaris ina a ɓangaren aƙida yanzu duka ya shiga cikin ɓangaren imani da aƙida da akwai rayuwar barzas ita ce rayuwar kabar kenan imani da ranar lahira malamai suke cewa imani da mutuwa da dukkanin abin da zai kasance bayan mutuwa kuma ka yi imani cewa za a tada mutane daga kabarinsu su dawo a maido su yadda suke in ya tsaka abin da nake za a bari na maka ina halittar ka kakka kenan kai imani da haka da makamantan haka sai kuma wanzu wa bil qadri khairi wa sharri da imani da qaddara abin da Allah ya qadarta na alkhairi ne a gare ka ko da sharri dukkanin abin da Allah ya qadarta a asalin shi alkhairi qaddara wanda Allah ya yi a gare yin da Allah ya qaddara alkhairi ne tsantsa amma a gare ka kai bawa za ka iya tunanin sharri ne za ka iya tunanin alkhairi amma a gurin Allah duk wani abin da Allah ya kadarta alkhairi ne tsanta Allah ya kadarta kai talaka kai a gurin ka kana iya ganin sharri shi kuma Allah maɗaukin sarki ya kadarta cewa kai talaka saboda alkhairi a gare ka inda ayyuka mai kuɗi da ya a hankali ta makamata kenan imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri a gare ka bawa malamai suke cewa imani da kaddara yana da rukuni guda hudu rukuni na fari al'imanu bi al'ilmi ka yi imani da cewa allah maɗauki ya sarki ya san dukkanin abin da zai kasance a duniya yaya zai kasance ta yaya zai kasance a wani lokaci zai kasance yana da ilimin haka ya sani daga kuma hannun alkitaba ka yi imani da cewa dukkanin abin da Allah maɗaukin sarki ya kadarta ya rubuta shi a rayuwar masu biya zai kasance ta yaya zai kasance a wata sifa zai kasance ka kundin da hankalinka sannan kuma zo almashi'a ka yi imani da cewa duk abin da ya kasance Allah ya so ya kasance in bai so ba ya taɓa kasance me ne zaka tada wa kanka hankali kai ta damuwa sai kuma al-khalq kai iman da cewa dukkan mu abin da Allah ya kasance Allah ya nufi shi in Allah ya ga dama zai nufi abu ya ka isa ka mai da shi kidan ka kwantar da hankali shi zama da suka ce in dai mutum ya ƙari imani da kaddara ta wannan rukunan guda hudu wallahi hankalin shi zai kwanta ba ya yi ba hasada ba ya yi ba sihiri ba ya yi ba ya kyara ya kyara hankalin shi zai kwanta al'in insha Allah a karatu na gaba za mu kan ƙara bayani akan rukunin imani da kaddara saboda muhimmanci shi da yadda Allah tabaraka wa ta'ala saboda lokaci ya yi insha Allah abinda muka faɗi dai Allah sa shi ne zan sa ta mu abinda muka ga kuskure Allah za farta mana an uwa mu yi hakuri kada mu ga muna ɗan aurata bayani ba ko bayani littafin da yana buƙatar haka littafin nan aka ga dama ana iya sake shi a karatu uku ko hudu ko makamantan haka amma ganin muhimmanci shi da kuma ganin karancin shi mu yi kokari mu bi shi daki daki insha Allah har mu samu mu sauke shi a haka in muka sa wani littafi daidai gwargwadon bukatar littafi yana bukatar dogon bayani ko baya bukatar dogon bayani sai mu kai insha Allah idan ba gauga ba inda dai muna rayu kuma ana rubuta mu a cewa ɗalibai ilimi ne in muka mutu muna kiyaye halka muna bibiya wallahi mun mutu a fi sabilillah a ɗaukaka kalmar Allah mun mutu a kan tafarki da neman ilimi mun mutu a hanya ta a aljanna Allah ta albarka Allah ta albarka Allah ta albarka Allah ta albarka Allah ta albarka Allah ta albarka Allah ta albarka Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب